من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من نصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah ya sanya wannan karatu ya zama sababi daga sabubban da za su kai mu aljanna yau muna uku da watan ramadan subhanallah kwanuka tafiya suke yanzu hal uku ta yi yau muna uku da watan ramadan shekara ta 446 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ha'ilau uku da watan mars wata na uku shekara ta 2025 miladiya. A daren jiya cikin ikon Allah mun kare suratul waqi'a. Yau za mu tashi farkon suratul hadid. Allah sa albarka a cikin wannan karatu. Da mu da masu sauraro kasance gidan radio ko gidan telebijiyon muna roƙon Allah ya gafarta mana gaba ɗaya. Allah ya gwada mana hanyar kirki wadda ita yake so. kuma ya ba mu iko binta. Na'am, me Allah ya ce.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim.
Na'am, Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.
na'am, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
wannan sura suratul hadid sura wadda sunanta suratul hadid sura ƙarhe alhadid ƙarhe wanda za a yi bayanin ƙarhe a cikinta wai shin shi ƙarhe daga ina yake ƙarhe ƙasa ce ko ko ruwa ne ya daskare ya koma ƙarhe amma dai ƙarhe akwai sha'ani a tare da shi Allah subhanahu wata'ala ya sa ma wannan surai suratul hadid sura mai sunan ƙarhe sura ce madaniya ayoyinta 29 kuma kun san eh, maudu'i ra'isi wanda surori madaniya suke karanta suwa bayani kan surori makiya suna karantar da aƙida tsantsa amma surori madaniya su suna karantar da hukumce-hukumce shari'a wanda ya kaza kaza za a mishi kuma ga yanda ake kaza a a musulunci ga yanda za ku yi sallah ga yanda za ku yi azumi ga yanda ake arwalla dukkan hukumce-hukumce na addini za ka same su galiban a cikin surori madaniya amma a cikin surori makiya tsantsar tauhidi suke karantarsuwa su garrasa ma mumuni aqida ya san Allah domin idan baka san Allah ba yaya zaka ji tsoron shi idan baka san Allah ba ya zaka yi ka bauta mishi to galiban surori makiya suke wannan wannan surai suratul hadid sura ce madaniya kenan me take karantarsuwa tana karantar da mu shara'o'i shari'a da yanda ake ibada sannan kuma mawdu'ahar ra'isi banda wannan hukumce-hukumce na shari'a abinda ta yi magana a cikin shi shine al-infaqu fi sabilillah ciyaswa cikin tahiyar da aikin Allah ibada ta dukiya wadda ba mutum duka ba suke samu su yi wannan ibadai daga an ce a taimaka za a yi wani abu a gari ko a taimaka ma wani muskini kowa tsumai yake wai mai kuɗi ya hudo ya bada kai ma mai kuɗi ko kadago dala biyu biye ka nasa aka yi wannan aikin da kai iya aikin abin da zai kai iya in karatu ne ka nasa wani kuɗinka aka sai wani littafi aka ba wata makaranta iya mutanen da suka yi karatu da wannan kana cikin kabari ana kai maka lada kana ko da biye ka nasa ai abin tsari ne kowa gwalgwadon abin da ya bada gwalgwadon ladan shi kuma ba mamaki wani wanda ya bada kaɗan ya samu lada hiye da wanda ya bada diyawa shi ne koda yaushe ake buga misali a ce mutane ne guda biyu ɗaya da yana da dala ashirin ɗaya kuma yana da dala biyar ɗaya yana da dala ashirin ɗaya yana da dala biyar sai aka yi aka yi aka ce a taimaka fi sabilillahi ga wasu almajirai suna cikin halin kakanuka yi wannan mai dala biyar sai yahuda dala biyar ya bada mai dala ashirin yahuda dala biyar ya bada kowa ya bada dala biyar biyar wane ya hilada wane ya hilada yi ai wancan ma dala biyar ya bada kun gani da yawa yakan kasancewa wanda ya bada kaɗan ya hilada hiye da wanda ya bada da yawa saboda in ka duba wanda ya bada dala biyar shi dukiyar da Allah ya arzuta shi ce gaba ɗaya ɗungungun ya kwasa ya bada shi kuma ha wanda ya bada mai dala ashirin shi sai da ya raba dukiyar shi gida hudu sai ya bada guda ya rike uku ta gani to idan an ce ana neman taimako za a yi wani abu kai dai yi kokari wannan abun kada a yi shi ba da hannunka a ciki ba kada kullum kai ka dinga jira wai sai wani ya bada kullum daga an ce a tattara za a yi abu kallon alhaji ake alhaji wani ya bada kenan alhaji wani shi kadai yake son aljanna kai baka son aljanna to wannan sura za ta karantar da mu ibada ta dukiya yaya za mu yi ƙarhin ranmu mu yi ƙarhin zuciyarmu mu yi ibada ta dukiya domin shaidan fa ba barci ba yake eh ka taba ganin shaidan yayi barci a'a shaidanu ba su barci mazan su da matansu eh mana da matansu wani ya tambaya wai mai sunan matar shedan sai malamin ya ce ba da ni ba aka ɗarma arman shi ke nan bai je ba gurin ɗarma arman da za a ce ku shaida an ɗarma arman shedan da wancan ko to shi ba da shi ba aka je shedan bai santa ba to shedan ba barci ba yake ya jama'a duk yanda ka yunkuro kana so ka yi bauta ta dukiya yana nan yana jan hankalinka kada ka bada kada ka bada alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce mana laisa lana fi amwalina illa ma akalna fatagawwana ba mu da komi a cikin abin da muka mallaka sai abin da muka ci muka cinye muka tutiyar shi ya zama kashi wannan namu ne mun hallaka shi mun gama da shi aw ma labisna fa abnaina ko abin da muka sa na tuwa muka tsohon da shi shi ma wannan mun gama da shi na ukunsu shine aw ma tasaddaqna bihi ko abinda muka yi saraka da shi wannan yana a jahal abadin abada gurin ma'auninmu yana nan shine za a auna mu kaya Allah subhanahu to kun ji wannan sura abinda take karantar da mu Allah subhanahu wataala ya bude ta da sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim ai abinda ke cikin sammai da cikin kasai suna yin tasabihi ga Allah subhanahu wataala dan shi Allah shine al azizu mabwayi al hakim mai hikima kun ji fasarar kashin baki ko mu komo sabbaha yin tasabihi kai jama'a tasabihi ba karamin ibada bace je mun yi bayani a ƙarshe na wasu kalmomi guda biyu wanda suke da sauƙin haɗi a halishe masu nauyi a mizani a ma'auninka na na kiyama nauyi gare su sannan kuma masu soyuwa a gurin Allah Allah yana son su menene subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tasbihi ne kana aikinka a zuciya a bakinka bakinka ya zamanto danye daga tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana dai wasu musabba ma kana yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga wannan kalmomin guda biyu ba karamar garaba sa bace kake kwasa kuma annabi yace Allah yana son su wannan kalmomin Allah yana son su kai ta hodi kana cikin mota kana cikin aikinka in kai magini ne kana cabalaka in aka jefo ma subhanallahi wa bihamdihi ka caba subhanallahi alazim in kai tele ne ka sa mashin subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi ta ta yi eh mana haka ummata la kake sai da duk wanda ka dauko ka aje subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim duk wata sada'arka duk wata ko gyaran radio kake da tele ko mi kake ko kasuwa kake ka tsare kantinka a kasuwar dole kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim eh mana ba sai kalmomi ne wanda annabi ya ce Allah yana son su kuma ba su da wuya hudi kuma sauƙi gare su a harshe tasbihi kenan wai ya ishe ka ishara fa ka duba annabin Allah annabi Yunus ibn Matta inda ya shiga fi zulumatin talata ya shiga cikin duhu uku cikin wani irin gidan kaso na bala'i me ya hudo shi tasbihi tasbihi ya hudo shi kuma Allah ya ce in ba dan ya kasance ba falaula annahu kana min al-musabbihin da me za a yi lalabisa bi lalabisa bi badanihi ila yawmi yub'adun ku duba fa annabi Yunus ya yi laifi Allah ya turo shi wani gari sai ya tsere shi yake ya tsere sai ya tafi ya shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwa a ƙetara shi ruwan babban teku a ƙetara shi ya tafi Allah kuma ga inda ya ce ya tafi ya yi wa'azi sai bai tafi ba kuskure ne da aka shiga tsatsakin ruwa sai jirgin ruwa ya fara tangal-tangal zai burcike gaba ɗaya zai burcike gaba ɗaya su mutu to su kuma al'adar su ce Allah ya sa musu wannan duk in suka ɗauko mai laihi za su ƙetare ruwa da shi to haka jirgin ruwan zai fara tangal-tangal sai a yi maza-maza a yi ƙuri'a ko ko mutumin in ya sani maza-maza ya fita ya je shi ɗaya ya mutu ko a ɗauke shi da ƙarfi a nasa shi ruwan in ya so sai kaga jirgi ta leke lokaci ne na ƙarshe in ba haka ba jirgin zai birkice gaba ɗaya zai birkice birkice gaba ɗaya su mutu in sun tahi suna tsakar tahiya jirgi sai fara langi annabi yunus ya tuna lalle shine mai laifi lalle shine mai laifi a wata fada an ce sun jefa shi wata fada an ce shi ya fada da kanshi tuni kuma a cikin ruwan Allah ya aiko wani katon kihi ya zo ya haɗe shi kuma kai ya mai illa gidan kaso ne za a sa shi ana subhanallah kihaye ko ba kananan halitta bace zaka ga kihin da ya kai wannan sauranwa ya kai wannan bainin kihi ne guda manyan halittu ne kihaye manya manyan halittu ne kihi yazo da gudu annabi Yusuf ya ya fado ya hade shi ya cikin cikin kihi kuma kihi ya nutso cikin teku kuma duk cikin teku can tsatsakinta akwai wani duhu duhu na bala'i duhu ne kawai kaga ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin cikin kihi wasu suka ce ga duhun teku ga duhun wannan na cikin ruwa ga duhun yana cikin cikin kihi fi zulumatin talata yana cikin zulma duhu uku cikin bala'i da musiba tsab kamar yayi kamar dan tsago a can cikin kihin a tsakar ruwa a can cikin ƙasa daga can yace la ilaha illa anta سبحانك.
ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك na'am إني كنت من الظالمين kun ji addu'a da annabi Yunus yake yi. la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin yake wannan addu'a la ilaha illa ant tabbatar da tauhidi babu macancancin amma ibada da gaskiya sai kai Allah subhanak tasbihin Allah dan Allah yana so ka mai tasbihi tsarkakakka ya Allah inni kuntu minaz zalimin ni na kasance daga cikin masu zalunci na zalunci kaina kuma shi itiraf ne tabbatar ma kanka da kanka cewa lalle kayi laifi kana neman Allah ya huda ka duk lokacin da ka shiga cikin kikikaka cikin musiba ka tuna akwai Allah da ya halice ka ka kai karanka gurin shi zai taimaka ma ka ce ya rab sai ce labbaika ya abdi rabbi ubangiji na sai ce na amsa maka bawana annabi yunus yana wannan addu'a wannan addu'a wanda annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace babu bawan da zai zagi ne ya ta roƙon Allah da wannan addu'a sai Allah ya karba mishi tasbihi ne na Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka zakai ta yi in ka tashi da dare baccin ka sallaci abinda ka sallata ka yi talatin annabi ka yi addu'o'inka ka yi istighfari ka ci gaba kana ta tasbihi kana la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin wata ruwaya tana cewa idan kana tasbihi fa ba ma sai ka faɗi ba abinda kake so kawai Allah zai biya maka shi tasbihi kawai komi komi na tasbihi ga Allah subhanahu wataala kun ji tasbihi irin shi kenan kowane yanayi na rayuwa mu rayuwar mu musulmi akwai addu'ar da aka ce kai in zaka huta daga gida ga addu'ar da zaka yi in zaka shiga kantinka shagonka ga addu'ar da zaka yi in ka komo daga gida ga yadda zaka shigo ka komo daga neman abinci ga yadda zaka shigo gidanka in ka zo makaranta ga yadda zaka shiga fasali in masallaci ka zo ga yadda zaka shiga fasali masallaci in ka huto daga masallaci ga addu'a hutowa daga masallaci wannan shine addinin musulunci kowanne ka nemi ka koyi addu'a shi in zaka kwanta barci ga addu'a yanda ake barci ka kwanta kai barci yanzu ma zamu raba wata addu'a wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam duk in zai kwanta ita yake yi addu'a ce ta kwanciya ta barci in ka tashi kuma daga barci ga yanda za ka ce ba ka tashi ba kai ka beke ka yi wata irin mai ta ko wani ya kawo zagi ya afka ya tashi daga barci Ah, hamma ko musiba ta fito duniya ke da sai ka gode ma Allah da ka kwanta wannan baka tafi ba daga kwanci ka dawo eh mana ai a cikin barci da yawa sun tafi kuma Allah ne ya faɗi mu cikin Qur'ani yana damkar rai wata a cikin barci ta tafi shikenan daga barci za a ce shikenan bai tashi ba wata kuma haka lokaci in yayi Allah ya- ya- ya karfara to tasbihi kenan ya kai dan uwa musulmi wannan kuma ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai wa ma wal ardi da duk abin da ke cikin ƙarshe ƙasai sammai bakwai da abin da ke tsakaninsu da ƙasa bakwai da abin da ke cikinsu dukkansu abin nan suna yin tasbihi ga Allah kai dubunan duk abin da ya kewaye ka itace ne ruwa ne ɗanyen abu ne busasshen abu ne tsuntsaye ne ƙwari ne kowa ya san tasabihin da yake ma Allah to kai ɗan adam ya kake ai babu wani abu sai yana tasabihi da yabon Allah subhanahu wata'ala ولكن لا تبقون تسبيحهم Allah ya ce amma ku mutane ku ne buku gane tasabihin nan nasu babu wani abu sai yana yab- yabon Allah yana tasbihi ga Allah subhanahu wataala tsuntsaye wa annabi dauda in ya dauka tasbihi zai su dauka tare da shi tare da shi suna ta yin tasbihi ga Allah kai dan uwa ka zamanto mai yawan tasbihi ga Allah subhanahu wataala duk abu huwal azizul hakim Allah shine al-aziz mabuwayi wanda babu wanda zai iya jimmai ya buwayi komi da mulkin shi alhakim kuma mai hikima ya ɗora komi daidai yanda yake da hikima komi ya ɗora shi da hikima kuma da daidai yanda yake a ko'ina a komi ya ce wa fi an fusikun afala ta ka dubi kanka ka gani wa da hikima aka yi ka da hikima aka ɗora ka inda ba da hikima ba aka ɗora ka da yanzu misali da a ce bakinka a tsakal kai yake ko a ce a ɗauko hanci wannan a maida shi wajen kumatu ko kunnen wannan a maido shi a- a a hannu in mutum ya yi magana kamar a tsami kace yi Yo kunnen ne wai ka jiyo sai ka ji duk abin ba daidai ba ne ba amma Allah ya tsara ka tsaf komi a wurin shi kuma ya yi daidai da ya yi da halittar wannan sai ya yabi kanshi da kanshi Allah ya ce tabarakallahu a tsanin halike ya albarkantu Allah mai kyaukyawar halitta da ya yi abin ya ce kuma abin ya yi kyau an fahimta da kyau ko ya ce lahu mulku samawati wal ard mallakar sammai da kasai dukkan Allah ne mulka halkan wa, wa da halittun shi da, da, da bayin da suke ciki da duk mai diddige a bisa a bisa huskar ƙasa na Allah ne yuhyi wa yumitu Allah shi yake kashewa shi yake rayawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komi Allah shi yake kashewa sai yake rayawa kakkai irin na wannan kasar gumin kafirin da yace ni ma ina kashewa ina rayawa ya kawo mutum biyu aka ce ya kashe guda ya ce kai na raya ka ya tafi kai na raya ka to sai annabin ya ce to Allah Ubangiji na yana hudo rana daga gabas ta faɗa a yamma kai hudo taka daga yamma ta faɗa a gabas sai Allah ya ce bi ba ku tallare kamar wannan da ya kafirce sai ya rude to ya zai iya hudo rana an kada shi shikenan muqabala ta kare fa buhital ladhi kafar wannan kenan Allah yace huwal awwal wal akhir Allah shine na farko shine na karshe waz zahir wal batin shine a bayyane kuma shine a boye wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne ga dukkan komi kaga wannan huwal awwalu babu wani kamun shi Allah babu wani abu babu wata halitta shine farko kuma shi ba halitta ba wal akhir kuma shine na ƙarshe babu wani bayan shi wal zahir shine a bayyane komi shine babu wani wanda yake kishe wannan wal batinu a koyo kuma hallau shine Allah subhanahu wataala anan gurin qala al bukhari qala yahya az zahiru ala kulli shay ilma shine mabayyani akan dukkan komi a sanin shi haka ibnu kasir yace kuma ya ce walbatin ala kulli shayin ilma kuma abin da yake ɓoye ko menene ya fi kowa sanin shi wa ƙala sheikh na alhafiz almizzi sheikh alhafiz almizzi yake cewa ya haya hada allah ya raya wannan eh, kuma ya kashe wannan kuma wa huwa eh, eh, wa kulli yawmin huwa fi sha'an kuma ko da yaushe shi allah subhanahu wata'ala yana cikin sha'ani wannan sunaye ne na Allah daga cikinsu ne muka ce akwai wata addu'a wadda Imam Bukhari ya rawaito ta wadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ita yake karanta in zai yi barci addu'a ce kuma mai muhimmancin gaske ga hadisin qala yace an abi hurairata radiyallahu anhu an samu daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto kana yad'u inda naumi ya zamanto yana wannan addu'ar lokacin da zai barci gatarin gurin ina agaji raba ma wanda suke bukatar ta a ɗauki guda guda kai kana bukata malam ni ba su can mai donon gurin sai mu karanta gaba ɗaya mai fasara mai donon wajen to ku duba ba ba malam guda ga nan gurin kata kare ku duba hadisin an abi hurairah radiyallahu anhu an samu daga abi hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka ba shek an baka to tamam annabi sallallahu alaihi wasallama kana yad'u inda naumi lokacin da zai barci yana wannan addu'a ibn kasir ya rawaito ta a cikin tafsirin shi yake cewa allahumma rabbus samawati sab'a ya allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim ya allah eh, ubangijin al'arshi mai girma rabbuna wa rabbu kulli shay rabbuna wa rabbana wa rabbu rabbuna wa rabba kulli shay Ubangijinmu, Ubangijin komi da komi, munazzilin taurata wal injila wal furqan wanda ka sabko a taura da injila da ƙur'ani, ya ce falikul habdu wan nawa wanda ka halicci duk wata ƙwaya da kwaikwayo da ɗan misali dabino abba guda a ɗan nashi kuma ana ce mai nawa ya ce la ilaha illa ant babu macancancin amma ibada da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri kulli shay' ina neman tsari da gare ka ka tsare ni Allah daga sharrin komi anta akhidun bi nasiyatihi wanda kake tamkal makwalkwata ta sa anta al-awwalu kai ne na farko fa laysa qablaka shay babu wani kamun kai ya Allah wa anta al-akhiru kai ne na karshe fa laysa ba'daka shay bayan ka Allah babu wani babu wani abu wa anta zahiru fa laysa fawqaka shay kai ne babbayani mabayyani samanka babu komi wa antal batinu kai a batini ma kai ne Allah laisa dunaka shay bayan ka babu wani abu kun ga wannan sunaye ne suka zo nan duka gaba ɗaya ko addu'a da annabi yake karantawa sai yace mine ikdi annaden Allah ka biya mu duk wani bashin da yake kanmu ka san bashi mugu abu ne musiba ce ikdi annaden Allah ka biya mana duk wani bashin da yake kanmu wa ganina min alfaqar Allah ka wadata mu daga talauci ka ji adda da zaka kwana akan ka biya mu dukkan wani bashi kuma ka wadata mu daga talauci ai talauci mugun abu ne kuma bashi hallo bala'i ne eh wani malami yake cewa zillun fil layl zillun fil nahar wa hammun fil layl shi ƙasƙanci ne a wuni kuma baƙin ciki ne da dare shi ba shi da dare in ka tuna wane yana bunka kaza wane ya kai zuci ka ta baƙin ciki ka rasa abin da zaka samu ka biya shi lazima ka tuna to Allah baka abin da zaka biya sannan kuma zillun fil nahar ƙasƙanci ne a wuni daga ka gamu da wanda yake bunka bashin sai ka ji wani sai ka ji kamar ka ƙasƙantar da kanka ba daɗi baka jin daɗi to wannan addu'a da wannan sunayen na cikin wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallama daga hadisin wannan na abi huraira haka yake karanta kullun in zai kwanta barci addu'a ce mai muhimmanci shi yasa aka rubuto ta sai Allah ya ce mai huwa allazi khalaqa samawati wal arda na'am يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
نعم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات له ملك السماوات والأرض
نعم له ملك السماوات والأرض وإلى الله السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار Allah subhanahu wata'ala yace huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda shine wannan wanda ya halicci sammai da ƙasai ya ƙago halittar su bai gani a gurin kowa ba ya kwaikwaya shi ya ƙago yayi su fi sittati ayyamin a takadirin kwana shida thumma stawa alal arsh kuma ya daidaitu daidaituwar da ta yi daidai da shi a bisa al'arshe shi. Kun shi yadda ake fassara wannan gurin ko? Don kaka kuskura ka yi ka canza, ka ce ko wani abu istaula ko wani abu kaza kaza a'a faɗi yadda ƙur'ani ya faɗi, amma ka tabbatar da laisa ka mithlihi shai wa huwa samiul basir ba shi da kwatankwaci ko daya kuma yana ji yana gani za mu dawo kan wannan gurin Allah ya ce ya alamu ma ya liju fil ard ya san abin da yake sabka bisa cikin ƙasa ya ya kutsa ya shiga cikin ƙasa wa ma ya khuruju minha da abin da yake fitowa daga cikin ta wa ma yanzilu minas sama'i Allah ya san abin da yake sabkowa daga sama wa ma ya arju fiha da abin da yake hauhawa ya tahi sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku ko ina kuke wallahu bima ta'maluna basir kuma duk abin da kuke aikatawa Allah dangane da abin da kuke aikatawa yana ganinku lahu mulku samawati wal ard mallakar samai da ƙarsai duka nashi ne wa ila Allah turja'ul umur kuma ƙarshen al'amura ga Allah ake maida su yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl Allah yake shigar da dare cikin yini kuma ya shigar da yini cikin dare wa huwa alimun bi dhati sudur Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san abin da kirin zai ta ɓoye ya sani sarai ya alamu ma ya liji fil ard ya san abin da yake kutsuwa cikin ƙasa ana nihin min habbin wa qatar daga ƙwaya da za ku je ku shubka ko ruwa da zai shiga ƙasa duka Allah subhanahu wata'ala ya sani wa ma ya khuruju minha daga kuma abin da yake fitowa daga ƙasa min nabatin wa zuru'in wa thimarin da wani ɗiyan itace da abin da ku shuka da zai hudu duka Allah ya sani kamar inda ya ce a ƙarshen suratul luqman wa inda hu mufati wa inda hu mafatihul ghaib kuma suratul an'am ita ce gajera na gaibin wannan suratul an'am aya ta nawa ce aya ta 59 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا هو إلا يعلمها ولا حبة ولا في ظلمات ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allahu akbar kaga bayanin wannan Allah shi ya san abin da ke cikin kasai wannan aya ta fassara wannan gurin tafsirul aya bil aya yace wa indahu mafatihul ghaib Allah shi yake da mafatihul ghaib wannan guda biyar da muka yi bayanin su bayanin su ya gabata a cikin qaratin suratul luqman la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai shi Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da yake cikin sarari, cikin hili, bisa ƙasa da abin da ke cikin teku. To, ba wannan ba, wa mata su kutumin waran atil wata ganye bai taɓa cirowa ba daga wata ince, illa ya alamuha Allah ya san shi. Musamman a wannan lokacin in kana so ka lura da wannan haye. Lokacin nan da iska wannan ta buga ba shibka ba duk tana zub da ganye, duk ganyen da kana kallon shi. ya bushe ya faɗo ƙasa to ka sa a ranka Allah ya san da wani to ganye nawa ke da kwai a icce guda a gari guda icce nawa ke da kwai a ƙasa guda icce nawa ke da kwai a duniya itace nawa ne a duniya itace nawa ne babu ganyen ɗaya da zai ciro ya faɗo face Allah subhanahu wata'ala ya san shi wala habbatin fi zulmatil ard ko wata ƙwaya ta faɗi a cikin duhun dare Allah ya san da ita kai wala ratabin wala yabisin ko danya ko busassa in aina take illa fi kitabin mubin suna cikin littafi mabayani Allah ya san da zamanta wannan shine wa ma yanzil min samai kuma da aka ce Allah ya sa abin da yake sabkowa daga sama shine min al-amtar na daga ruwa wa thuluj daga las wal bard da ari da yake sabkowa da sauransu duka kuma da mala'iku da suke sabkowa mala'iku kiramun barara. Duka lokacin da za sabko duk abin da zai zo daga sama, tuni Allah ya san shi, ya san da wannan. To wannan kenan. Kuma wa ma ya arju fiha da abin da yake hauhawa ya tahi sama, shi kuma ana nihin minal mala'ikati wal a'mal wa amalin kama ja fi sahih. Na daga mala'iku da suke hawa su koma, domin ko da yaushe mala'iku su iya Allah yana da mala'iku masu kewaye. yanzu haka anan inda muke da kwai mala'iku za su je su gaya ma Allah kuma su zana mai dukkanmu kowa da kowa kowa da kowa da wani da wani da wani a gurin karatu sai sun gaya ma Allah mala'ikun da suke sabkowa in sun ida kuma su tahi su je su gaya ma Allah kuma su ɗauki ayyuka su hau shine ma ya arushi wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah da ikon shi yana tare da ku yana tare da mu gaba daya to a nan gurin kuma hailau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna wa inna lana lal akhiratu lal akhirata wal ula da ta farkon da ta ƙarshen duka tamu ce duniya duka gaba daya duka namu ne duk mun san da wannan daidai ne lahu mulku samawati wal ard wa ila allahi turja'ul umur mallakar sammai da kasai nashi ne kuma duk wani al'amura gare shi za a za a maida su bayani na ƙarshe wannan yulijul laila fin nahar malamai sun yi bayani kaso biyu yaya ne iya shigar da dare cikin yini kuma ya shigar da yini cikin dare wasu malamai suka ce a'a ai yini in dare zai shigo ba wuf ɗaya ba yake zawa ai ta kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ne sai kaga dur- daren ya ya mamaye yini ba wuf ɗaya ba yake zawa kenan ya shigo shi ya shigo shi ya shigo shi haka kuma yana shigar da daren cikin yinin in sahiya zata bude ai ba karba take kawai ka ganka gade gade eh yanzu masu kwanan tsakar gida ka tube baka sani ba kana barci kawai rana kyal shikenan gaba ɗaya kamar an kunna ampul inda yara a gidan kaka ai da an sha kumya ka gani ashe da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hal hasken ya bude da kaɗan kaɗan kaɗan yake zawa to haka ne malamai kaso na farko suka ce yana shigar da dare cikin yini kuma yana shigar da yini cikin dare fassara ta biyu suka ce a'a ya- ana nihi da wannan yana shigar da shi din yanayi zuwa yanayi zamani zuwa zamani wani zamanin zaka ga dare ne yayi yawa yinin dan kaɗan ne wani zamanin kuma yinin ne mai yawa daren dan kaɗan ne kamar a cikin ɗari zaka ga daren ya yi yawa amma a cikin rani kau yaya yini yake yini yawa gare daren da ka kwanta suka ji ana kauda kiran sallah eh asbal hattai to shine malamai suka ce wannan shine shigarwai kenan tafsiri biyu ya gabata akan wannan wallahu ta'ala alam sai Allah ya ce mi aminu billahi wa آمنوا rasulihi بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه na'am فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير daga nan Allah subhanahu wata'ala zai fara ba mu bayanin wannan sura hukumce-hukumcen ibadar ciyarwa yadda muka yi bayani da farko sai ya ce aminu billahi ku yi imani ga Allah wa rasulihi da ma'aikin shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma in kun yi imani da Allah kun yi imani da Rasulullah yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyas dangane da abin da Allah ya ba ku kuke tsaron shi dukiya an baka ka tsare ne an ma an sa ka kai ne khilaf khalifa na wannan dukiye walladina amanu kaga waɗanda suka yi imani minkum daga cikin ku wa anfaqu suka ciyas daga dukiyar da Allah ya ba su lahum ajrun kabir suna da lada babban lada shine muka yi bayani da su kakkare na in an ce a taimaka a cikin aikin Allah kakkare na abin da zaka bada ko mun kankanta shi shi kai karhi shine Allah ya baka kuma shi Allah ya san karhin naka dubi sahabin da ya kawo dan dabino shi dan kadan har suka fara mai suka fara mai izgili annabi sallallahu alaihi wasallam yayyabi yayyabi wannan sa'in nashi to zicciya ake so ba kamiyya ba ake so zicciya badawai kaga nan aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da ma'aikin shi bayyayuwa ka ce kai ka yi imani da Allah ba kai ba imani da annabi imaninka ba daidai ba ne bai yi ba kuma kai ba musulmi ba ne bayyayuwa kuma ka ce kai ka yi imani da annabi kuma ba kai ba imani da Allah hallau bai yi ba kamar misali a nan na farko 'yan ƙur'aniyun da su wai babu ruwansu da wani hadisi na annabi shi kuma ƙur'anin nan Allah subhanahu wataala ya sabko shi ne annabi ya bayyana shi وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Allah ya ce mun sabko maka azzikir wannan alqur'ani litubayyana linnas dan kama mutane bayani dan su fahimta shi ko annabi duk bayanin da zai yi kuma wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha bayanin da zai yi wahayi ne hadisi ingantacce daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne wahayi ne saboda ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha Allah ya aiko shi yayi bayani kuma an sabko mishi hallau kaɗan kaɗan yadda muka gani jiya muna jaman don a tabbatar a farko tashi lini tabbita bihi fu'ada don zuciya ka ta iya ɗauka ka ɗauka kaɗan kaɗan ba tukun ba a jumlatar wahida aka kawo shi da Allah ya faɗi wannan zai ce wa an fi komin ma ja'alakum mustakhalifin ka ciyas daga abin da aka baka ka zama khalifa shi a doron ƙasa kada ka kuskura ka zamanto mai ƙwabro ka zamanto mai rowa ka zamanto kai dai ka tattara a dinga ce ma ya sha lukudi ya sha lukudi bai ɓanɓaruwa danko wani har suna ake mishi danko baya ɓanɓaruwa kai ai wannan da kuɗi to ai kaga wannan mugun shaida ce mugun shaida ce Allah bai ce baka zuba ka bada duka kuma Allah bai ce ba kalka bada wabta gibai na dalika sabila kakka zuba gaba ɗaya kuma kakka danke a'a ka nemi hanya tsaka tsakiya tsakanin badawai da damkewai haka Allah subhanahu wataala yayi umarni yace kaga wanda suka yi imani imani yana da shikashikan shi guda shidda wanda suka yi imani daga cikin ku banda imanin kuma suka ciyas abinda Allah ya basu suna da lada mai girma sai yace wa malakum
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billah kaga anan gurin an ce ibada karshen magana na ayi kyauta ne to sai aka ce wa malakum la tu'minuna billah me yasa wai buku imani da Allah kenan ana ne me yasa buku ciyaswa ita ce karshen magana ku yi imani da Allah ku yi imani da ma'aiki ku ciyas da aka ce to me yasa wai buku imani da Allah da ma'aikin shi kenan wanda yayi imani da Allah da ma'aikin shi zai ciyas haka ake nini war rasul yad'ukum ga ma'aiki kuma wanda Allah ya aiko muku yad'ukum litu'minu bi rabbikum iya kiran ku dan ku yi imani ga ubangijinku ba za ka faɗi ba daga baki ka ce ka yi imani sai kana ciyaswa sai kana ba da saraka wa qad akhadha minkum mithaqakum kuma ya dauki alƙawalin ku ya kama alƙawalin musulunci a tare da ku kun yi mubaya'a kun amshi musuluncin nan in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne na gaskiya to ku cika wannan alƙawalin mubaya'a zaka zo zamanin annabi in zaka musulunta zawa zaka yi kai mubaya'a a hannun annabi ka dora hannunka da hannun shi ba mun ga hadisi jiya ba da Aisha tace mata annabi bai taba ta dafa hannun wata mace ba ko da gurin mubaya'a ne sai dai ayi daga sallama haka shikenan ta yi mubaya'a ta zama musulma amma maza sai an yi hannu da hannu na yi mu baya a duk abin da yake musuluncin zai to me yasa ba ku imani ku tabbatar da wannan don ku dinga ciyaswa sai Allah ya ce mi huwa alladhi هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور na'am وإن الله بكم لرؤوف رحيم ku sani Allah nan wa wallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin shine yake sabkowa akan bawan shi ai- sune ayoyi bayyanannu na Qur'ani ana wannan li yukhrijakum minaz zulumati ila nur dan ya fitar da ku daga zalunci zalunci musiba musiba zuwa nur haske ku duba wata hikima a nan wannan aye shi duhu ba sunan shi ba az-zulm zulam duhu da yawa fa zulmat to duhun na zalimcin da duhun da yawa ne annan da yawa ce sai ta aka kuma ilan nur me yasa ba a ce ba ilal anwar shi jam'i aka yi nan gurin wannan kuma aka yi mufurdi ana nuna cewa hasken babban haske ne nu- nurullah hasken Allah shi ɗaya ne zalimci kuma ga sunan barkatai ga sunan kala-kala da yawa inna Allah وإن الله بكم لرؤوف رحيم lalle Allah mai tausasawa ne kuma mai jin kai a nan gurin akwai yaushe ne aka mana wata tambaya wai an iya sa ma mutum suna a din- an ce mai Abdurra'uf ko Abdurrahim an iya ce mai Ra'ufu ko kuma Rahimu ko kuma mutum sunan shi Abdulkarim in ka gan shi ka ce mai Karim an iya faɗi ko ba a iya ba faɗi ko sunan shi Abdulaziz sai ka ce Aziz a wannan tambaye abin da yake nan an fahimta mala ya fahimta wato akwai sunaye na ubangiji wanda halitta tana iya ɗauka halittar da ubangiji ya yi akwai sunayen kuma wa- amma ba ba ƙarara ba a wannan sunan ba akwai sunayen kuma da halitta ba ta iya ɗauka wanda halitta ba ta iya ɗauka kamar allahu yanzu ka ɗauki ka aiki ɗanka ka sa mai allahu ai kai ma ka san ba haka bane baka isa ba ko to amma kuma Allah subhanahu wata'ala da ya aiko mu annabi Muhammad annabi Muhammad bawan Allah ne Allah ya halicce shi sai ya faɗi wasu sunaye wanda halitta tana iya ɗauka sai ya sa shi a sunan annabi sallallahu alaihi wasallama yace حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم a gani ra'ufun rahimun duka sunan annabi ne kana iya cewa mutum kai ra'uf amma ba ka ce mai ba ar-ra'uf a da ka ce ar-ra'uf wannan Allah ne in ka ce aziz shi a bakin jinsa da ya iya hakan nan bakin gwargwadon abin da ya iya amma ba ka ce mai ba al-aziz a wannan ka cakota wannan Allah ne don a gane bambancin akwai wanda in ka hodi Allah ne akwai wanda kuma in ka ce mishi misali eh, razak bakin dan abin da yake da ya arzuta ka shikenan razak ne amma ka ce mai ar-razak إن الله bai yiwuwa هو الرزاق kaga ذو inna Allah القوة huwa ar-razzaq Allah shine ar-razzaq to irin wannan ne ya kamata mutum a fahimce su da kyau wa malakum alla tunfiqu وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض na'am لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل mm.
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا عدا الله الحسنى والله بما تعملون خبير
Allah ya ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah me ya taba kokollo ku me ya same ku me yasa wai ba ku cidawa fi sabilillah cikin tahiyar da aikin Allah Wal- walillahi mirasu samawati wal ard alhali gadan sammai da kasai din gaba daya duka na Allah ne subhanahu wataala kuma shi ya ba ku dukiyar nan yace ku tsare kuma yace ku cida me yasa ka ki cidawa shedan yayi karhin ka har ka zama danko har ka zama ka sha lukudi me yasa kai bakka ambaruwa a cikin hai- aikin Allah Allah da kanshi wai yake tambaya wai wa malakum me yasa haka nan wai ba ku cidawa kuma gashi gadan sammai da kansai dukka na Allah ne to Allah sai yake ba mu labarin sahabbai kun san sahabbai da farkon musulunci da farkon musulunci ana cikin tsanani tsanani na gaske wasu sun ci da kuma sun yi yaƙi domin tabbatar da kalmar la ilaha illallah wasu kuma sai da aka idza jaa nasrullahi an samu nasara duka komai ya daidaitu suka shiga musuluncin kuma Allah sun ci da to shin kuma sun yi yaƙin to shin wancan wanda suka ci da lokacin da ake cikin tsanani suka yi yaƙi sun zo daidai da wanda suke cidawa a yanzu bancin komi ya zama ya, ya, ya, an yi sauƙi kuma suka yi yaƙin sun zo daidai ladansu ya zo ɗaya to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a nan ya ce la yastawi minkum ai da ɗai busu zauwa ɗaya daga cikinku man an faka min qablil fatahi wa qatal wanda ya ci ya ci da dukiyar shi kamun a buɗe makka kuma ya yi yaƙi lokacin da ake cikin tsanani ana cikin haja ana cikin bukata cikin wannan wata na ramadan mutane in suna cikin tsanani suna cikin bukata ka hudo ka ci da masu azumi ka ɓaci abinci bai ya zauwa ɗaya da wanda in ramadan ya ƙare suka ci da ba ɗaya ba ne ba la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatahi wa qatal wanda suka ci da dukiyoyinsu ƙablar fatahi kamun buɗe maka wa ƙatal kuma suka yaƙi bisu zauwa ɗaya da wanda suka ci da bayan fatahu kuma suka yi yaƙi wula'ika na farkon wannan an azamu da rashen minan ladina an faku su wannan wanda suka ci da a cikin tsanani allah ya ce sun yi an azamu darajatan sun yi daraja babba minan ladina an faku min ba'ad da wanda suka ci da bayan an buɗe makka bayan musulunci ya shiga gidan kowa tukwana suka fara cidawa wa ƙatalu kuma suka yi yaƙi ladansu ba ɗaya ba ne amma kusan allah baya zaluncin kowa sai allah ya ce mai wakullan amma dukkaninsu allah ya musu tattalin abu mai kyawu ku sani duk abin da kuke aikatawa Allah mai ba ku labarin shi ne ya sani sarai. Na'am.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم Ina ne ka koma?
بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Ba gurin ba ne ba, ba gurin ba ne ذلك koma هو baya.
الفوز العليم Ba nan ba ne.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم Aha, yanzu kai so gari. Allah da kanshi yake tambaya. Man dallazi ya ƙuridullah, wai wane ne zai ba Allah ramce? Ya ƙuridullah kai, Allah da hikima yake. man zalladi yuqridullaha qardan hasana ramce mai kyawo fa yudaifahu Allah ya lullumka mishi lahu gare shi walahu ajrun karim kuma iya da lada wanda yake babba wanda yake shine kun ga an motsa an motsa jama'a Allah ya ce me yasa ku bai ba ku yi mana tsoron talauci kuke me yasa lokacin da ake tsanani ake bukatar abinci idan ka biya ka motsa ka yi wannan ka yi lada ladanka ya yi ɗaukaka fiye da wanda ya yi ba a lokacin tsanani ba sai Allah ya ce wai wa zai ba Allah ramci wai dukiyar da ya baka kuma wai ka bashi ramce kuma bashi ramcen wa ba shi wani zaka je ka ce Allah gashi a'a talakawa da kuke tare da su shine ka taimaka musu kuma talakawa iri biyu ne akwai talakawa waɗanda sun kame don talauci babu ruwansu da tambayar kowa ba su tambayar mutane للسائل والمحروم Allah ya ce a ba lissa'il wanda ya ce ya tambaya da wanda ya kame kanshi wani talaka ne amma ya kame kanshi baya so ya tambayi mutum baya so ya tambayi kowa to a dinga lura da irin irinsu wani makwabcinka ne tukunya ma ba a ɗora ba a gidan shi kuma ya kyale ka dinga lura da wannan ka dinga taimaka musu ko da yaushe ka taimaka musu daraja ka tafi ɗaukaka ko da yaushe kuma ka yi kyautar a ɓoye daraja ka tafi ɗaukaka sayo bahun shinkafa man ka kawo kowar gida ka bubbuga mai kakadiyarka kakka bari ma ya ganka daddare kai kowar gidan shi bahun shinkafa bai san ba ma waye ya kame to kakka so ka san ladan da kake da a wannan ka sani wannan irin wannan kyautar ta ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutumin da ya yi saraka da hannun shi na dama na hagun bai san ba abin da aka yi iya ɓoyewa amma zakka ce zaka hudda sai ka huddo kuɗi cikus ɗan ɗari ɗari ka zo cikin jama'a kana ta basu zakka ce kowa ya amsa kowa ya amsa wani ya hudda zakka الذين Allah.
ينفقون أبدا.
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند kaga ربهم wanda suke ci da dukiyarsu da dare da rana suna da ladansu wanda yake cikakke gurin ubangijinsu ولا su- خوف عليهم ولا هم يحزنون to da aka dan haka nan ba su da tsoro dangane da dukiyarsu ta kare ko su yi bakin cikin abin da za su iske ka san dan adam mai yin shedan yake sa shi kakka bada ka tsiya shi الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
na'am wallahu yu'idukum maghfiratan الفقر ويأمركم بالفحشاء شيكم الله با.
ويعظكم منه مغفرة وفضلا والله واسع عليم shi shedan tattalin yana gaya maka kakka bada ka talauci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an Allah ya ce an fik yunfaq alai ka bada za a baka mana kasa malum min sadaka dukiya bata taba ragowa ba dan ana sarkata bari da duk abin da ka bada sai Allah ya ka maka shi linkin ba linkin Lin- kuma duk daga cikin nan kowa ya taba gudawa ka bada abu kana son shi ka bada sai ɗan lokaci kankan nan sai Allah ya kawo maka shi linkin ba linkin linkin ba linkin kai ni kwanan nan ma buga misali da kaina a baya ce wannan riga wani limami ya zo a bashi a baya don in buga misali ne a baya nan ina son ta na ce to bari dai a bashi na damke na bashi wallahi ba a yi sati ba aka aiko mana a baya sabbi guda takwas daga manka Allahu akbar.
guda takwas ya jama'a wannan kawai na faɗi ne don misali Masalolin to kowa ya san in ka bada sai Allah ya baka ba abin da zaka bada bai tafi ba kullun yana nan sai kuma Allah ya lullumka ma ka bar zancen shedan shedan a ko ina nema yake bada ka a ko ina ko ma ya- kai a cikin barci ma shedan so yake bada ka eh mana baka ga ba wannan da aka shi da bai da lafiya a jarida aka rubuta bai da lafiya ya yi karaya wajen uku a cikin shi hakikan ne wannan zancen ba wani abu ne wanda ba a yi ba sai makwabcin shi sai ya ga duk wanda ya shiga gurin shi sai ya huto iya dariya sai ya huto iya dariya ce wani wani marin lafiya ne wanda ka shiga sai ka huto kana dariya da aka jima ya ga sauya dage shi ma sai ya shigo hospital a shidda sai ce ya gaida shi suka gaisa ya ce da aka kowa shigo sai hoto yana dariya ya ce kai ma dariya ka zo ka mungo ya ce a'a ni ba shi ba dariya wani zo in ji sab- sababi ne ya ce to zamna ka shi wannan karayar da na yi a hannu da kawahuwa mahulki ne na yi ina barci sai na yi mahulki tashin kiyama ya zo sai aka hudda 'yan aljanna aka hudda 'yan wuta sai aka kawo motoci aka ce wannan 'yan aljanna ku shiga wannan mota da muka shiga mu 'yan aljanna ana tahiya ana tahiya ina gani aljanna saura kilo kaza aljanna saura kilo kaza sai na ga wata kwana an ce kwana zuwa aljanna direba sai ya meke da ya meke sai na ga an ce wuta saura kilo kaza nace mai kai kai ni dan aljanna ne sai ya goyi wayo sai ya ga wai shedan ne a mahulki ya ce wai a mahulki ne ya ɓadda da ya ga na ga shedan ne ya ce ni ne nan ɓadda ku zan kai ku wuta sai ya duro shi kuma a deuxième ko troisième étage yake daga balkona shine duro kasa yayi karaya uku wannan abin da aka yi ne ya duro daga motar shedan ne abin da muka yi daidai ya zama guda da Allah ga farka wannan lokaci ya ce ta na'am
ya ji ya sami mutum a likita wallahi ke ban labar wanda yake ya ga mutumin a likita ne shi yake baka labari shi kenan labari ya tabbata mu a jarida muka gani ka ga mutumin to ku gani shedan ko a muhalli ne ma yake fadaka ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah a wannan dare na cikin watan Ramadan ka iyauta wuyayen mu daga shiga wuta ya Allah wanda ba su da jari a cikin mu Allah ka ba su jari masu neman aure maza ko mata Allah ka ba su maza da za su arma ko matan da za su arma ya Allah masu taimaka ma addinin ka lillumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين